أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيابها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa muna muku barka da zuwa wannan halaka sabuwa na karatun ilmul mantiq wanda za mu ci gaba daga inda muka tsaya na sharhin littafin as-sulam al-munawriq na al-imam al-akhdari abdurrahman al-akhdari al-mutawaffa wanda ya rasu hijira yana da shekara 983 za mu shiga babu da lalatul alfaz wanda muka ɗanyi masa shimfiɗa a karatun da ya gabata inda mawallafin littafin yake faɗi da lalatul lafzi alama wa faqa yad'una ha da lalatul mutabaqa wa juz'ihi tadammunun wa malajin fa huwa iltizamun in bi aqlin iltizam tayyib anan ma dai muna buƙatar ɗan shimfiɗa kuma dai kaɗan wanda zai sa a gane babin da kyau wancan karan mun yi maganar muhimmancin kawo wannan babin a ilimin mantik to yanzu a akwai wani abu da ya kamata mu sani guda biyu wanda za su fahimtar da mu gane babin nan da kyau na farko dalalatul lafzi da kuma addalalatu bil lafzi wasu abubuwa guda biyu ne wanda suke wa mutane wuyan bambantawa har imam al-qarafi yake cewa fa innahu yaltabisu ala kafirin minan nas yani yana ruda mutane da yawa kuma suna da matukar muhimmanci sosai mutum in ba fahimtar su yayi da kyau ba zai yi wuya yana gane nasosin ƙur'ani da sunna na farko kafin mu shiga cikin bayanin su shi ma sai mun ƙara wani shimfiɗan kuma shine mu san menene addalalatu ma kansa a wurin larabawa addalalatu wato ita ce ma yalzamu min idrakihi idraku shay'in akhar shine dalala a yaren larabci ko yalzamu min fahmihi fahmu shay'in akhar a Hausa za a ce maka dalala nuni to amma wanda muke son yi bayanin sa anan ba kawai kalmar nuni din bane duk wani abin da idan ka riske shi ka gane shi zaka gane wani abu daban ba shi ba da sanadiyyar sa to wannan abin dalala ne a ƙara fahimtar wannan babin abu ne da sadiyansa za ka gane wani abu to abu na farkon nan da ka gane wani abun ta sanadiyarsa ana ce masa menene addal gane wanda ka yi wa abu na biyun ta sanadiyan abu na farkon shine dalala yanzu nan misali kana cikin ɗaki sai mutum ya zo ya kwankwasa kofa da kaji kwankwason kofa a samu dalala a nan saboda me kwankwason kofan nan yanzu ya zama dalili da tan sanadiyyarsa kasancewa akwai mutum a wajen kofanka da bai kwankwasa kofa ba za ka san akwai mutum a nan ba an fahimta to kwankwasa kofan nan da yayi ya sa ka san da cewa akwai mutum a wajen kofanka na haka kwankwasa kofan nan ya zama dal sanin akwai mutum a wajen kofan kannan madulul ne an gane to rizkanka na cewa akwai mutum a wajen kofanka ta sanadiyyan kwankwasa kofan da ya yi maka shine dalala yawwa na fata an gane wannan nuktar da wannan misali to da haka menene abinda yana lazimtan ka gane wani abu ta sanadiyansa shine dal kuma gane wani abin da kai ta sanadiyan wancan abin shine dalala to allafazu tukunna saboda idan kana son ka yi bayanin abu da yake murakkab ne ka warware su tukunna ɗaya bayan ɗaya tukunna ka zo ka rakkaba su tunda mun gane menene dalala sai mu ƙara gane menene lafazu shi lafazi dai as-sautul mushtamilu ala ba'd huruf al-hija a takaice kenan duk wani sautin da ke fitowa a bakin mutum duk wani sauti da ke fitowa a bakin mutum kuma sautin nan yana harhaɗe da wasu harrufa ne ana cewa huruful hija saboda harkan larabci ake yi amma ko da hurufu turanci ne ko hurufu hausa ne in dai lafazin da sautin da ya fito a bakin kan nan yana tattare da wasu harrufa tare da shi sawa'un harrufan nan na da ma'ana ko ba su da ma'ana ba shine ke damun ma'anan ba wannan mas'ala ce kuma na a alwad'u an gane wanda zamu yi magana shi daga baya amma dai shin sauti ya fito a baki na eh waɗannan sautin nan kuma yana da wasu harrufa cikin sa za a iya warware cewa kaza din nan da na faɗa da fito a baki na akwai harafi kaza da kaza da kaza cikin harufan Hausa eh to wannan lafazi ne misali yanzu in ce maka majada kalmar majada majada ba shi a Hausa saboda bai da ma'ana ma misali yanzu ne na kirkiro shi majada kawai na ka ce majada kaga bai da wani ma'ana a Hausa saboda yanzu na kirkiro shi amma shin sauti ya fito a baki na eh ya fito kuma a sautin nan an samu su harrufa da ana samun su a yaren Hausa eh an samu ma an samu ja an samu da ah to an samu to shikenan wannan lafazi ne duk da bai da ma'ana amma dai sauti ne kuma yana tattare da wasu harufan da ana samun su a yaren Hausa in ya bada ma'ana to za a ce maka mawdu' ne in bai bada ma'ana ba za a ce maka muhmal za mu zo magana shi muna magana akan musta'malul alfaz tayyib mun gane me lafazi duk wani sauti da ya fito a bakinka kuma yana tattare da wasu harrufa in na larabci ne ko na hausa ne ko na turanci ne al'umum dai muke magana akai yanzu to ana amana keɓanta shi da na larabci saboda karatun larabcin ake yi misali a suna hau da sauransu to dalalatul lafz shine dalalan da ake riskan abubuwa ta hanyar lafazi shi dalala ba wai dalalatul lafzi ne ba kadai ba la shi dalala a asalin sama'i uku ne akwai ad-dalala al-wad'iyya akwai ad-dalala at-tabi'iyya sannan akwai ad-dalala al-aqliyya kuma kowanne cikin su akwai lafziya da gaira lafziya da lafziya da gaira lafziya da lafziya da gaira lafziya wato akwai addalala alwad'iyya lafziya wa gaira lafziya addalala alaqliyya lafziya wa gaira lafziya addalala altabi'iyya lafziya wa gaira lafziya zamu yi bayanin kowanne kila ma su zamu yi yau sai mu zo mu yi bayanin shi dalalatul lafzi na baitocin daga baya na farko addalala al'aqliya shine wani abin da ta hankali ne ka riske shi wato sanadiyar riskan shi ko hanyar riskan shi ta hankali ne ba wai ta lafazi bane ko ta wani ɗabi'a bace na da na ɗabi'a ba an gane na dan adam ba ko na alam ko kaunu gaba ɗaya ba ba ta wannan bane la ta hankali ta hankali ne shine misali kana zaune an fahimta sai mahaifinka ko wani naka ya kira ka ya ce maka garba misali kaga ya kira ka garba shikenan to amma akwai dalala aqliya a cikin kiran ka garba da yi akwai wani dalala na hankali a cikin kiran ka garba da yi wanda zaka riske shi tare da galiban ba a ba a, ba a ma mai da hankali akan shi shine me shi wannan da ya kira ka din nan yana da rai a fahimta tun da dai har ya kira ka to lokacin da ya kira ka nan rai na jikinsa wannan dalala ce aqliya yani da kwakwalwa ka san cewa rai na jikinsa ya kai kasancewa misali a ce maka lokacin da ya kira ka nan lokacin nan daidai karfe biyu ne na rana an fahimta sai kila wani ya zai ce maka cewa ai wani ya rasu an gane wani ya rasu karfe ɗaya yau sai ka ce masa a'a karfe ɗaya yau kuma ya fa kira ni karfe biyu yau din nan naka ya za ya ce mana ya rasu karfe ɗaya ka gani ka yi dalala akan cewa yana da rai karfe biyu don ya kira ka saboda dalala aqliya ya bada cewa duk wanda zai daga murya ya kira ka to rai na jikinsa ne to wannan dalala dai ya kai kasar rai na jikinsa ta hanyar ya kira ka din amma shin da ya kira ka din da lafazin kai hukunci ko da mujarradin kiran ka garba da yi shine dalilin da ke sa a ce yana da rai ka rizka ta wannan lafazin ko ko a'a da kwakwalwanka ne ka rizki haka a'a da kwakwalwanka ne ka rizki haka ka rizki cewa yana da rai wannan wannan dalala kenan mai al'aqliya al-lafziyya shi ma to ad-dalala at-tabi'iyya shine misali al-lafziyya na, na tabi'iyya din shine misali ka shiga daki sai ka ga mutum yana yana me yake cewa ne mutum yana irin irin sanyi na jinsa haka kaga ya lullube jiki yana ta yana ta gurnani bu haka kai da ganin haka ka san wani bai da lafiya wani bai da lafiya ka ganshi ka shiga ɗaci kaga ya lullube jiki yana ta bu yana ta wani haka to wannan ba mu darajin aql bane kada ki cewa bai da lafiya bala tabi'iyyan ne yani a tabi'ance duk wanda ke irin wannan tasarrufin to bai da lafiya ne ka gane sai ka rizka bai da lafiya ta hanyar tabi'a an gane ko wannan tabi'a lafziya kenan ko kuma tabi'a ghair lafziya kawai mutum na zaune kaga cewa idan sa yayi ja sosai to wannan yana daukan ma'ani kila yayi ja sosai dan yana jin bacci ko kila da yayi kuka ne da makamancin wannan amma mu dauki na farkon misali kana ganin idan su yayi ja haka musamman a ce cikin dare can cikin dare sai ka tafi kaiwa ne kana jin bacci idan ka yayi ja saboda tabi'iyyan in idan mutum yayi ja galiban yana zama yana jin bacci ne an gane amma shin jan idan nan magana ne ko lafazi ne a ba lafazi bane ba sauti bane kawai dalala tabi'iyya ne amma ghairu lafziya an gane to sannan akwai addalal al-aqliya ghayr al-lafziyya shi ma shine kaunu gaba daya kasancewa akwai Allah subhanahu wata'ala ta hanyar duba kaunu an gane khalaqas samawati wal ardi bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ajalin musamma ala huwa al-'aziz al-ghaffar misali ka duba kaunu kaga yanda yake kai kawo ana dare ana safi ana ruwan sama ana kaza wadannan abubuwan ba alfaz bane abubuwa ne gaira lafzi amma kuma a hankalce zaka riski cewa to dalala ne akan nuna akwai wani wanda ya halicce su wannan dalala ne kenan al-aqliya gaira lafziya to amma duka guda biyun nan al-aqliya lafziya da gaira lafziya da al-aqliya da al-tabi'iyya lafziya da gaira lafziya nan ba shi ya shafi malaman mantiq ba wanda ya shafi malaman mantiq al-wad'iyya ne shi ma alwad'iyyan ma ba gair lafziya dinsa ba ba alwad'iyya al'a al-lafziya kadai ne to amma min bayanin alwad'iyya alwad'u shine ja'alu shay dalilan li shay'in akhar ko kuma a tahqiq usuli sai ce maka alwad'u ja'alu lafzi dalilan ala al-ma'na mm kama ya kulu ibn subki kenan shine ja'alu lafz dalilan ala al-ma'na shine in samo lafazi mun bayani me lafazi dazu lafazin nan asalin sa ba shi da ma'ana sai yanzu nan in samu ma'ana in ba wannan lafazin in samu ma'ana in ba wannan lafazin ta hanyar da idan an kira lafazin wannan ma'anan ne zai ga kwakwalwana wannan shine wad'u mu kawo misali kalmar corona kila da 2018 na zo na ce maka corona za ka ce kuma corona kuma saboda lokacin 2018 lafazi ne kawai kalman corona saboda sauti ne ya fito a bakina kuma harufa ne ga sai na turanci amma menene ma'anansa oho saboda lokacin nan ba a sa masa ma'ana ba naka kawai mujarradin lafazi ne bai da ma'ana amma 2020 sai aka sa masa ma'ana wani cuta ne ko wani annoba ne da ya mamaye duniya da sauransu sai zama daga bayan 2020 idan ce maka corona wannan ma'anan nan na annoba ne zai zo kwakwalwanka to wannan shine wad'u in samu lafazi da bai da ma'ana sai in samu ma'ana in danna masa ta hanyar da za ku kira lafazin nan sai mu sai a rikici wancan ma'anan to akwai sabani shin waye wadi'u Allah ne ko ko bayi ne da sauransu wannan wata matsala ce kalamiya ko usuliya da ba za mu shiga cikin sa ba haka idan na zo na ce corona wannan dalala ce wad'iyya kuma lafziyya tunda na furta corona kuma akwai dalala wad'iyya ghairu lafziyya shi ma sanya abu ne saboda ya zama dalili ga wani abu yanda aka sanya corona ya zama dalili ga annoba yanzu an faɗe shi a rikiya kan hakan nan shi ma dalala wad'iyya ghairu lafziyya shi ma sanya wani abu ya zama dalili ga wani abu mafi mafi girman misalin da zai fi kusanto da mu shine wannan irin su lafita irin su signboard signboard da ake kawo akan hanya ko kana son ka je ka je Zaria ko kana son ka je Kano ko kana son ka je Maiduguri ko ko ina ne to sai ka kai hanyar kawai sai ka ga hanyar ya ya rabu biyu a hanya a ta daman ka an sa signboard na nuna Zaria a ta hagun ka an sa signboard na nuna Kano kai kuma Kano kake son ka je to ta ina zaka bi zaka bi ta hanyar hagun ka ne saboda me saboda signboard da aka sa maka da ke nuna cewa ta hanyar nan Kano yake to shin signboard din na magana ne a'a bai magana aka gaira lafzi ne amma wad'iyya ne eh wad'iyya ne saboda sanya shi aka yi an gane saboda ya zama dalilin nuna wa mutane hanyar Kano to wannan ake ce ma dalala wad'iyya gaira lafziya to lokacin da malaman mantiq suka zo suke ce maka dalalatul lafzi ba dalala aqliya suke nufi ba ba dalala tabi'iyya suke nufi ba da ka saka sansa biyu kuma a dalala wad'iyyan da suke nufi ba ba gaira lafziya suke nufi ba suna nufin ad-dalalal wad'iyya lafziya shine dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'una ha dalalatul mutabaqa na fata an rubuci wannan to a fahimci wannan da kyau sai mu shiga cikin dalalatul lafzi ala ma wafaqa insha Allah Allah ya samu mu dace kuma Allah ya fahimtar da mu jazakumullahu khairan